بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم so a ila yau a muna cikin wannan sura a suratul baqara muna kan aya ta 100 mun kwana a kan aya ta 255 a yanzu za mu tashi kan aya ta 256 cikin yardar Allah to ne Allah subhanahu wataala yake cewa la ikraha fid din babu tilasta a cikin lamarin addini bana babu tilasta a cikin shiga addini ba za a yi wa mutum tilas ba wannan a, aya wato ta sauka ne bayan wato wasu wato jama'a ko jilli daga larabawa sun shiga cikin addinin musulunci to shi ne daga nan sai kuma aka ce to ainihin ba za a tilasta wa ɗaya ba bisa shiga cikin addini domin dare gaskiya da barna abubuwa ne suke mabayyana guda biyu kowane ɗaya wato ainihin wato kowa ya wato wato aimata sai shawa wanda ya bata ya sani wanda ya gyara ya sani sai haka wato yanzu a ce sai an yi cidas ga mutum ya shigo cikin addini to wannan ba zai zama ya yi amfani ba sai haka ne kawai a kira ne zuwa ga Allah eh a kira zuwa ga Allah wanda Allah ya fara shari'a shi ke ba zai shiga eh wanda kuma Allah bai zai shari'a ba shi kenan eh to dama haka Allah ya nufa wani lillahi zalimin wa Allah kuma ya sha Allah yana fatar da wani sai azzalimai Allah yana aikata abin da yake to shi Allah ya ce babban yakbur bi tawuti wanda ya kafirta da ainihin shaytan aula sunan ko kuma ka wa wanda da Qur'ani ya zaka sai al-fardi wato akan fardi a ce tawuti ga to tawuti guda da ko kuma jami'i ma a ce tawaki sai kenan to duk wanda ya kafirce wa tawuti wa yu'min billahi an ce tawuti shine duk abin da zama abotawa ba Allah ba to ana kiransa da tawuti to duk wanda ya kafirce wa tawuti wa yu'min billahi ya imani da Allah to ko ga dukkan to hakika yayi ruko bilbul wace da igiya a ruska wata ke amintacciya ainihin da idi yayi ruko da ainihin agalace almukami abin tota cewa lam tusama wanda babu amo laha gare ka wato shi abin da ake kira amo shine idan za a tsinka igiya kafin ta tsinke in aka ja ta aka take ta sai ka ce wani kin to sannan ta nuna alama za ta tsinke kenan to to shi shi ake cewa da shi amo duk haka to duk wanda ya imani da Allah wato in imani da Allah shine ruko da iya amintacciya wanda duk inda aka yi sabe ta to ko da wannan abu ma ba za ta ba wallahu sabibun Allah ne ji ne bi ma yuqalu da abin da ake faɗa alimu musani ne bi ma yuqalu da abin da ake aikatawa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله وبنجي يولى سنة الله وللذين آمنوا shi ne majibincin waɗannan da suka yi imani da Allah. Ko suka yi imani da Allah, to Allah shi ne mai jibincin al'amarinsu, shi ne mai tsayawa da dukkanin abin da suka sa gaba. Yanzu Allah yana fitar da su nuna zulmati daga ainihin dukkai na kafirci, ila nuri zuwa ga haske na imani. domin shi sabon kafirci suna da yawa shi sa aka ce gulmari aka jam'anta shi kuma imani tabarki ne guda ne guda daya hanya ce guda daya shi sa aka kwato wani dashi ake aka yi aka yi sa aka ce ila zuri zuwa ga haske wato Allah ya fitar da su daga duk wani abubuwa wanda suka shige wato suka shafi kafirci Allah zai mai da su zai kai shi zuwa ga haske wanda zai kafaru wanda zai wasu kafirta auliya mu babutu wato mutubincin lamarin su masoyan shi ne dagu dagu shi ne waɗannan abubuwan da ake bauta ba Allah ba ko kuma ka ko ko shedanu kun je ruju na hu suna fitar da su ne nuri daga haske na imani ila zulmati zuwa ga ainihin dubbai za su fitar da su kaga daga imanin ko zuwa ga ainihin dubbai idan aka su da dawaki su bacewa suke harkarwa suke yi ulaika Allah ya ce waɗancan ka ashabul nari su ne ma abota wuta kun su hajin ababen kajira da roma ne fiha a cikin wutar ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
Allah ya ce alam tara shin baka yi duba ba ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ila allazina ha ila allazi Ibrahima zuwa ga wannan jayayya da annabi Ibrahim ranan kuma ubangi subhanahu ta'ala zai hakaice mana da kissar wato halilullahi Ibrahim badadin Allah shine annabi Ibrahim irin abin da ya faru tsakaninsa da wani sarki wanda yake jabberi wanda ya kasance a zamanin annabi Ibrahim lokacin da Allah ya aika annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya je zuwa gare shi ya kira shi zuwa ga Allah to Allah zai kace mana da yadda al'amarin ya faru to shikenan wa Allah yake baka yi duba bane baka sani bane zuwa ga wannan da yayi jayayya da Annabi Ibrahim fi rabbihi a cikin sha'anin ubangijinsa da an ajahu lahu ba dan komai ijaye da Annabi Ibrahim ba to sai dan Allah ya bashi mulki ba malahu ba tsaro girman kansa ne dauke shi bin annabi amillahi girman kansa ne komai da Allah ya masa shine Allah ya bashi mulkin duniya domin ina daga cikin waɗanda suka mallaki duniya waɗanda suka taɓa mallakar duniya wato mutum kuɗi ne bi musulmi wato bi kuma kashirai eh su suka taɓa mallakar duniya wanda suke musulmai wato wanda suke kashirai sai wato wanda suke musulmai shine annabi Sulaiman annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya mallaki duniya gaba ɗaya sai kuma Zulkarnaini shi ma ya mallaki duniya gaba ɗaya waɗannan su ne guda biyu musulmi waɗanda suka mallaka duniya ga baki ɗaya da suka mallaki duniya sannan akwai bi kafirai shine na ɗaya shine da maruzu shine wanda sarkin nan da Allah subhanahu wataala zai haka mana da kinsa sa da Annabi Ibrahim shi ya kira da maruzu nan sannan kuma akwai mutu nafsa shi ma mutu nafsa za mu ji kayan tasa to waɗannan su kafirai ne to wannan wato a tarihin duniya ba taɓa samun shugabanni da suka mallaki duniya gabashin duniya ba gabashin ta da yammanta kudinta da arewa ce zama duk ban shirya karshen su ake ba saboda na guda mutum eh ni musulmi ni kuma kafirai saboda haka yayi yayi ne da Annabi Ibrahim Allah ya ce an atahu lahu mulka ba wani abu ne ba dan Allah ya bashi mulki ya ga ya mulki duniya baki daya a yaushe in yayin da qala Ibrahim ya yayi yayya da Annabi Ibrahim a yayin da Annabi Ibrahim ya faɗa lamma qala lahu yayin da yake da shi yake da bayan Ibrahim yace man rabbuka wane ne ubangijin naka allazi tad'una ilayhi wanda kake kiran mu zuwa gare shi wane ne shi sai annabi Ibrahim yace rabbi rabbiya ubangiji na allazi yuhi shine wannan da yake rayawa wai yuhi ne yake kashewa ai ma'ana ya khulqul hayata ubangiji na shine wanda yake halittar rayuwa wal mautu kuma yake halittar mutuwa fil ajsadi a cikin dukuna wannan shine ubangiji na kala sai yace kuwa sai shi kuma da murna sai yace ana umi ni ma ina rayawa ai ko umi ina kashewa a da kace ni shine zai in kare wanda yi min bata min rai sai in fille maka kai wal afu ne alu wanda kuma ya bata mara na ga daman ce je ka na yaje maka ba na raya ba kenan wanda na fille maka ya ga na kashe kenan wanda kuma yi min laifin na ce tafi na yaje maka kaga na raya shi kenan eh wanda ajiru jilani yace ka bara maka ga ma practical bai yace a ji a to maka mutane guda biyu daga kurkuku aka ja ka tura su baka tala ahaduhuma baka tala ahaduhuma sai da nan sai fille kan ɗayan su eh wanda rakar akara eh ko shi kai mutu gida so ga mun baka ci ba na raya na kashi eh ka kwancin na kashe shi kuma kashi na raya to fara mara abu ga fiya yayin da Annabi Ibrahim ya ga shewa waye shi ya san me ake nufi da rayawa Allah da kashewa Allah ba to sai aka bar wannan magana sai a yi masa kuma wato wani usulubi da bai san shi ba to alai Ibrahim to to kada Ibrahim sai Ibrahim ya da ya faɗa mun ce kiran yana da shuruwa ila hujjati zuwa wata hujja aw bahu minha wacce ta fi fitowa fili ke da wacce ta tunda wannan bai gane abin da ake nufi rayawa da Allah da kashewa na Allah din ba tunda yana ganin in ka kare kan wannan to kai ka kashe kenan in ka gyara wancan to shi kenan kai ka raya shi kenan to shi kenan sai shi bara ai masa wato wata hujja da ke ta fi fitowa fili sai ce to inna Allah hakika ubangiji ya ati bi shamsi ai ga ubangiji yana zuwa da rana ne da mashariki daga ainihin mahudar rana ɗin eh shi ke gaban Allah yakan zo da rana mahudar rana kenan to fa ati biha to kai ka zo ita an ta kai kan da magaribi ta mafada ta tunda Allah ya kawo ya zo da ina zuwa ita ta mahuda to kai kuma ka kawo rana ta mafadar rana magari eh fa buyi da ladhi kafara Allah yake sai allazi kafara wannan da ya kafarta shine da marudu ko buhida sai aka gigi da shi aka kiwo da shi ai ta kayyada yadda mawta wani shi shi gigi ce wallahu ubangiji la ya hadil qauma Allah baya shirye mutanen da suke azzalimi da azzalimai wanda su zalunci kawunan su bil kufri da kafirci Allah baya shirye su irin hujjati zuwa ga hujja aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya hawiyatun ala urushiha قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوما قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العذاب كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير bayan ubangiji ya hakace mana da kisar Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam tare da wannan jabberi wato da maruzu mun ji yadda wato ta kasance gare shi ya kuma gigita ba ya gigita ya kasa ba da hujjar cewa tunda ya ce yana kashewa yana rayawa yana ganin cewa idan ya kashe mutum shi ya kashe shi in kuma ya afuwa ga wani to shi ya raya shi to shi kenan sai aka bashi kuma wato wani hujja aka zo masa da wani kuma abu da aka nema ya yi dan yanzu Allah ya nuna gajiyawarsa ko kuma dan gajiyawarsa ta mata bayyana ya ga cewa ba zai iya rayawa din ba to ainihin ba zai iya ba ya tabbatar da cewa dai akwai Allah to shine yace masa ai ubangiji yana zuwa da rana ta gabashin duniya ta wato gabas shi kuma izo da ita ta yamma to sai ya kasa din saboda haka ashe wannan ya nuna cewa waɗanda suke idan da kuma aure abu babu waɗanda suke kafirai to su malikanta na barun su su ne dagutai to kaga ba su da nasara kenan to su kuma Allah wani ladina amanu waɗanda suke imani da Allah to su kuma Allah shi ne malikancin al'amarin su to sai Allah ya kawo hikaya ta wato ainihin annabi ainihin annabi gobe suna ce annabi ne a wurin kaulin dan Allah ya nuna yanda kike cikin ki wani kan imani kaga wanda wannan can Allah ya tafar da su wadanda su imani ba to da ma aure abu sabu to su kuma Allah wani lalina amanu to ga kisar ainihin uzairu dan Allah zai kawo mana shi da Allah ya ce au aura aisha ko ko kaga kallazi marra ala qaryati kaga allazi marra ala qaryati kafin nan za'ida ce za'ida ce ma'ana kaga wannan da ya shude alaƙar yashin jinsu ta alƙarya iya bai da makalisi wannan alƙarya ita ce baitul maqdisi ya shige ta rakiban yana haye ala himari akan wani jaki wa ma abu sallatin a tare da shi akwai wani sango sallatu shi ne akwai wani sango na kaure wanda yin da kuma duk duniya ta asirin da take kinibi wane ne wannan huwa uzairu shine a uzairu shine uzairu to da ido ya shige ta wannan alƙarya sai ya ga tauriya hawiya alhali ita tana shariyayya ala urushiha akan makirkimanta ai su kufi akan rubai wato farfanta lamma harba ha mutu nasaru yayin da wancan sarki mutu nasar ke zo rubu ga alƙaryar wanda mutu nasar mun faɗa ina daga cikin mutum biyu waɗanda suke kafirai waɗanda suka mallaki duniya shi ne da maruzu an ba mu kayan ta gashi ga kuma mutu nasar ɗin mutu nasar ɗin shi ne ɗin wata alƙarya ce mai cike da jama'a eh tana da yawan mutane tana da yawan alƙarya da kasuwanni da komai ya zo iyaki alƙaryar ya kakkashe mutanen garin ya rusa garin ya share shi shi kenan annabi zai alaihi salatu wasalam sai ya zo shiga ta alƙaryar ya san da alƙaryar da take amma sai ga yanzu ba ba eh duk wato garin ya zama kufe ya zama kufe to shi kenan to kala sai annabi zai yake cewa ah annabi billahi annabi hadhihi allah to kuma ko ta yaya ubangiji zai raye wannan alƙarya ba da mutu ha bayan mutuwarta yanzu irin wani alƙarya mai miliyoyin jama'a a ce yanzu zama kuɗi ba bawa a gurin to ta yaya Allah zai raye wannan alƙarya nan gaba bayan mutuwar tata shi ke nan wato ya yi mutu wani ne don girmamawa kudura ta Allah to fa amatu hullah da Allah ya so yana masa yanka Allah zai yi yanda yake raye mata ce to fa amatu hullah sai Allah ya kashe shi wa albasahu Allah ya zo da shi da aka ani shekara 100 eh shekara 100 aka karbarsa kuma ya zauna ina mace a tsawon shekara 100 sun ba asabu sannan kuma sai Allah ya tashe shi a hayahu Allah ya raya shi liyu ne yahudan Allah ya zama masa zalika ya haka ta ce ya ake rayawa din eh tun daga shi ya kashe shi ayi masa a kansa kenan eh amma ba cikin a kansa to kala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce da shi kamla bista to kwana ko shekara ko watanni nawa ka zauna eh watan ka nawa ko kwanakin ka nawa ko shekarun ka nawa aka tambaye shi kala sai ce a labisti wa mai ce ai ya zura ai mini je ne ma au ga abin ko kuma shashi ne ma ai ba kai yin ba ba dan kuma bane an mulawa a wannan hali saboda a lokacin da karbar nasa ba ko hanki ne eh kamar irin karar din nan misali haka sai aka karbar nasa to shi ke mu biya to ba ka raye shi inda rubi je lokacin wannan rana da ga mutum kamar mutum ne ya kwanta bacci karfe tara sai ya farka kawai sai ya ga ranar su faɗi to sai farka ma cewa ai wannan lokacin ai a ranar ne ba kawai daga tara ne zuwa karfe shida ya kwanta ɗin sai ya ce to ai ba da yaumin ne sai ce ai na zauna wato yaumin ne yini ne ne kai kuma ne shashin yini ai bai ma kai kwana ɗin ba tun da wannan baccin da yini yana ganin cewa ma ai bai kai a ce tara ta wannan ranar ce zuwa tara ta gobe ba ibn tawon shi ga abin ma bai kai haka ba sai ci kai au ba ga yomin ma kai shashi ne ne ne din ma alhali ku gashi Allah shekara shekara sa 100 shekara 100 yayi amma sai ke ganin ai shi bai kuma wasu dan awoyi yayi ba ba ma shekara ba ma kwanakin ma ba to ga Allah sai Allah shi shi to to ne
قال ne قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى جبارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
na? ƙarfi su zaika To ainihin wato sababin wato wannan kashe annabi Uzairu da Ubangiji ya yi cewa shi annabi Uzairu yayin da ya shiga wato Baitul Maqdisi ya daure jakinsa sai ga babu kowa Baitul Maqdisi duk kungarsa ya zo ya fata takata ya share ta ba kowa a gurin sai ga wato bishiyoyinta sai ga gashi ta yi ya'ya sai shi daga wannan ya'yan na wannan bishiyoyi ya kuma runza yake nan wato ina yin wannan bacci sai ubangiji ya karɓi ransa a cikin wannan baccin nasa yayin da bakola sanatan yayin da shekara saba'in ta shuke daga mutuwarsa sai Allah ya fuskanta ya aiki wani mala'ika daga cikin wariya ko wato wani wato malakan ke da malakan kenan wanda ya aiko wani sarki daga cikin sarakunan Farisa zuwa ga wato dakin nan na Allah abin sarkacewa dan kije iraye wannan gari fa amarahu sai iraye wannan gari waɗanda mambakiya ila wanda wanda suka rubu min bani Isra'ila daga cikin bani Isra'ila idan zuwa ga baitul maqdis yayin da kan matar matan musulmi a yayin da shekara 100 ta cika daga mutuwar Annabi Uzairu to sai Allah ya raya shi haka sai wanda eh tun da garin yake mai jaji to kafin sai bayan shekara 100 sai Allah ya yi sarki aka raya garin eh wanda suka dawo da suka gudu suka dawo gari gari sai zama ya koma cikakken gari to kuma shikenan aka je bashi sai bayan shekara 30 da kuma sai aka tashi shiga arga ga sabbin da kuma 30 to shekara 100 ta shi kenan ga Annabi Ibrahim sai aka sai aka tace shi kuma mm shine Allah ya ce mai aka ce kam da bisa yake arziki ce mu aura da yau kana sai Allah ya ce a ban da bisa mi aka ani a a bari ka zo na shekara 100 a nan gurin eh wannan mukan ce daga ga kai yau shekara 100 ke da anan da aka fazu ila da alika Allah ya ce duba kai duba ma ila da alika zuwa ga ainihin abincinka washarabika da duba zuwa ga abin shakka shi da abu nasa shine cin wannan faurokin nasa fauron da yake tare da shi shi kuma sharabu din shine asiyar cin lillage na ilimi da yake tare da shi Allah ya ce ka duba gani da mita sallah da ya bashi ba da mita ga yanda canja ba ma tsin zamani ya tsin zamani da shekara 100 amma wato lillagin ilimin nasa yake shi ila nan ko ba shi ma ne ba eh bai wancan da kala ba abincin ma bai lalace ba saboda Allah shine alƙawatu qadiru ala kulli shay Allah shi ne iko da duka komai a ajiye abinci shekara 100 amma bai lalace eh bai ba shi ba abin sha bai lalace ba abinci ma bai lalace ba eh to me yake na to me yake nan to to an rawaito cewa wato annabi Uzairu yayin da aka raya shi alhali kansa da ke manyarsa a wannan lokacin suna bakake guda biyu don a lokacin ina matashi sai da aka da kansa da hujemun da duk ba ma furfura ina zaton alhalin shi ina ɗan shekara arba'in a lokacin da ubangiji ya karɓi wannan rai nasa to sai annabi zai ya hau jakin nan nasa ya je wa unguwarsu sai mutane suka yi inkarin su duk ba wanda ya tashi ba wanda ya gane shi shekara ɗari ƙarni guda duk wanda aka rayu da su duk babu su duk babu su sai ya ganin shi ma dan shekara 40 ne kuma ya tafi shekara 100 ya tafi ya kwanta shekara 100 to ba shekara 100 da aka ga ko shi ka ani in da ka so ai babu su sai ya ka yi na in da bai ka ba ne mun ya irin samun ta ani ne ka shi sai dai ba shi ko da yayin ma sai wace ani kuka ne ba san shi ba ga wani mutum ba ko kawai ba wani shi wato wato shi ma kansa yayin kada mutane ko da shi ma ba duk bai san su wasu mutane ne gani da shi ma kamar ba ungo ta kamar yanzu ka tafi wani gari a kai kwaje kasa ba da yanzu ba saka kawo mutum su ba to haka haka shi mai kamkar sa daga gidajen ba tsin canja irin ginin da ya shanyi ma shekara 100 ba irin su bane eh irin ginin da ake yi a lokacin sa gine-ginen ma ya canja ungwanin ba tsin canja to sai annabi zai da ya tafi ala wahalin ziru ajna wahali daga gare shi ai dai wato gidan sa dai ina wahayi zai fitar da in ya ga to ko da in ya ko da ya shiga da haka da haka yayi da fuskar dai ko ya lashi ko ya yi ta mai gidan lalla sai ga wata wato tsohuwa makauniya wata yake gurguwa ita wannan tsohuwa ta taba riskar zamanin kujeru sai da take budurwa ta san shi eh amma yanzu ga shi ta tsufa tukum ta gurgunce ta ma makance tana kofar gidansa tana dole sai annabi uzairu yake cewa ya ke wannan wannan ko shi ne gidan uzairu kuwa ta ce kware kuwa wannan shi ne gidan uzairu ta ce na kake samun uzairu ba ake tunanin uzairu yanzu ai mun rufe uzairu tun lokaci kaza da kaza da mutu shekarun da aka yi ba ga uzairu ba sai kuka kuka matsalanci sai in ce da ita kuka ai da uzairu sai ya ai da uzairu da ke kuka cewa an rasa shi in ji da uzairu ta ce kai subhanallahi ta yaya haka zai kasance a ce kai da uzairu uzairu da aka zai shekara 100 tun muna yan mata sannan ka zo saurayi da kai suka ce kai uzairu ila haka za ta kasance kuwa sai ya ce ita kace ita ai ubangiji ne ya kashe ni shekara ɗari sannan Allah ya tashe ni a yanzu sai ta ce to ai dai shi ne uzairu ya kasance mutum ne wanda Allah yana amsa addu'ar sa in yi addu'a Allah yana amsawa to ka roƙa min ubangiji Allah ya dawo da gani na gare ni har duba dan ni na ga uzairu ga kai ne ko ba kai bane sai annabi uzairu ya roƙi ubangijinsa ya shafi tsakanin wato idan jinan ta guda biyu ba sa hata sai ga idan da dusun wanke gayo gayo sai ga sun kalla da wato kafin su fayi su kalle ya eh idan gagar ta kalle annabi uzairu sai annabi uzairu ya rubo da hannunta ya ce da ita ubi bi iznillahi furguwa ce ya ga shi ta shi da izinin Allah sai da shi kuma sai ga shi kwata yi ce tana ingantacciya lafiyayya kafa da komai karan babu wani tambata babu wani tura kafa ta ka ce an kwance ta daga gabai bayi sai ta duba ga annabi uzairu sai ta ce annabi uzairu wallahi na shaida lallai ku kai da uzairu bai sai ta tafi da annabi uzairu zuwa ga unguwar nan jabalin isra'ila su suna cikin wato mazaunansu ibn al-zubayr a cikin wato wa abota barnin mazoni akwai wani dali annabi da yake da gariba wasu ce akwai dan sa har ya girma shine da cidan magani an buga baban da shekara 40 banyan gari ana ta majalisa eh ana zo da cida wato girma to kuma ga baba ya zo Allah ya eh akamal hakki da ma a lokacin shi wannan dan nasa shekararsa ɗari da goma sha goma sha takwas eh shekarar ba shi kuma gaba wata shekara arba'in amma shi kuma ɗan shekara ɗari da goma sha takwas bai da babba ke nan bai kunsa a sannan shekararsa arba'in eh amma shi kuma ɗan nasa shekararsa ɗari da goma sha takwas na? duk ga ‘ya'yan ‘yarsa ma duk sun duba ‘ya'yan ‘yarsa ma duk ga fiye cidawa ne zuwa gare. Sai ta kira ta ce ga fa Uzeri ya zo ku taho ku taho ga Uzeri ya zo ga Uzeri ya zo muku. Ga cikin labar ta kuka yace wai wai wai wai shirya magana Uzeri Uzeri da Allah ta kuka kakanni ne yake ba mu labarin sa. Kakanni ne yake ba mu labarin sa wanda kun ga shi to su ma suna yara. Kaga yanzu wannan yaran shekara sha takwas kenan kaga su ne da tijawan ɗan shekara goma sha takwas a sannan yau kuma su ne manyan gari su ne da tijawan gari to kaga wanda suke bayan su ma ai su ma san shi ba ke suka ce da Allah ya zaro da mu ta yaya haka za su mace sai rike cewa ku zo ku kwato ainihin ku duba mu ku gani Ido Aisha da Jihatu ila hali ila halati ku duba ku gani ai gari dalilin addu'arsa na koma halin da nake ciki yanzu. Ku gani ba ba kun san makon ya bace ni? To ba gashi ku gani da ido na ba? makwabcin gurguwa ce ba inda nake zuwa gobe da kafafuwa na gashi na zo ba to dama haka uzairi kira mu je mu ji awaki shine yin addu'a din gashi sai mutane suka zabura suka fuskanta zuwa ga Annabi Uzairu sai dan Annabi Uzairu yake cewa Ice ai akwai wato wata wato wato ai akwai wata wato wato ai shama akwai wata alama baka tsakanin kafadin babana in dai kai ne Uzairu to babana ina da wata alama baka tsakanin kafadunsa kana nan misalin jinjirin wata haka nake a tsakanin kafadun nasa sai ku annabi zai sai iyaye ina duba ku sai gani shi wallahi kin sai sai ina duba ga bayan baban da sai ce wallahi kai ne wannan ya tabbata shi alamar da zan gane ma shi na da shi na kamar da mutanen sai zubaitin magalisi min qurra'i tawrati hakika wato ya annabi Uzairu ya kasance wato gabanin zuwan mutanen sarru a bakin zuwa bakin makaranta nan to annabi Uzairu yana ga cikin makaranta a Taura akwai akwai makaranta a Taura mutum dubu akwai mutum dubu arba'in dukkanin shugabanin dukkaninsa da ya zo ya yaki baitul maqdisi akwai mutum dubu arba'in wanda dukkanin su sun hada shi a taura a sannan amma a wani lokacin dukkanin su ba wata suna ta a taura a taura ta bace sai dai wanda suka haddace ta din ga su mahaddata amma ni kafin da original da taura babu shi kuma babu ɗaya wanda ma isan a taura din a cikin su sai bai haka sai annabi uzair ya karanta musu a taurar da wato ji bayan zuciya wato wato zuciyar da ta gashi a kan ka ya karanto a taurar ba tare da yawo kun kika ko da harafi ne ba kuwa illa kamar karatun su zo ya zauna ki kika karatu a taurar din kuma ba wani kan ba za ta ai zuwa iya je ya karanto ya karanto maza ma mai cikin sai gashi ya karanto musu a taurar suka je harafi daya ba biyo kun da shi ba sai wani mutum yake faɗa daga ainihin wato ‘ya'yan waɗanda aka ribace su daga wanda ya tilke wa bai magadisi wanda dama an ribace iyayensu sun yi tattalin magashi ya zo bayan wato halaka bauta na saru ta yake to ai gobe haka ne tun da an yanzu ba wata attaura magashi yanzu ya karanta attaura ko babu wani suna to ai ko riba bana ya taɓa gaya mun daga ainihin kakana cewa shi aiko sun taba binne a taura a wata rana a ranar da aka ribace mu wato a cikin wato ainihin wato wato wani sarkakiya ta wato karmin ta indi jaddi in yi laku na mun yanda ko da ilimin kakana take da shi wannan mutum ni ko zan zama inda a tura take za a haɗa za a ɗauka kufi za a tura original wanda kaka baba na iga mun kace kakan sa ya ga maka to sai aka tafi da shi zuwa ga wannan wato gona ta wannan gini ga to sai ne kun kakan nasa kika fito na aka aka aka bincike yau gashi an samu a tauran sai aka yi mu'arabar da abin da Uzair yi musu shifta Uzair ya shifta an rubuta sai kuma aka samu original a tauran sai aka dauko aka yi dinga comparing tsakanin abin da Uzair ya karanta da kuma wannan a tauran da aka samu sai ga shi har fiya bai saba ba yadda mu zai karanto a tauran da wannan a tauran samu sai ga shi har fiya bai saba ba to anan da ta ah wannan Allah ne dan Allah ne zo bi Allah eh kallan sau da su bi Allah sai ga ah ai hudu kace yo kallan hudu ko zai bi Allah shi ne mu ga ta ah sai ka gani kawai dan Allah ne da ba kawai ya ba ya dace shi sai ma ku dawo shi shi dalilin ko batan nasu ba domin ma imani ko sai ba ka bata Allah ke yi. To shi ke nan Allah yake kai duba ila da ayyuka. Zuwa ga abincinka shi ne asiru wannan ɓaure. Wace rajika kai duba kuma zuwa ga abincinka al'asiru shi ne wannan lage na ilimi. Zan yata sallah za a gashi bai gurɓata ba, ba na da ba shi ba da muka gayar bai tuni ba a yi canja ba. Ma tsurin zamani tare da tsawon zamanin nan. Wanzu sannan kuka duba ilahi marika zuwa ga jakinka kai kuwa yaya ike fara'ahu bai ya duba sai ganshi mai tan ina matacce wa izamuhu kasusuwar da ma biyu ga suna farara farare ta ruhu tana kalkali ta kojere ta kojere sun kalbale sun yi kal ga hakkali suke ma suka shirya kin nasa ma eh ya duba ya gani to igiran fa anna zalika Allah yake mun aikata haka ne lita alama dan ta sani wani naji alaka dan kuma sun yaka ayatin wato ayin alama lillahi da mutane albasu da tashi kiyama sai ga kaka kenan masu in karanta shi kiyama Allah bai tashi ne mutu ba to ga wanda mutu shekara 100 gashi Allah ya tashi shi ne eh kai an tashe ka to kuma ba za ka ga inda zan tashi da kin zaka kiyama a gaban ka dan ka sami abin da ake cewa ilmul yaqini kenan eh domin shi ilimi kala biyu ne akwai ilmul yaqini akwai kuma hakul yaqini akwai ainul yaqini eh akwai abdiyya akwai kuma hakul yaqini yawa to shine wato da kuma da za a yi mana bayani sa a gaba shi ilmul yaqini shine wanda in aka baka labari da wanda ya baka labarin nan baka kayyata shi kai duk da labarin da aka baka kai abinta kai kai ya wato kai ya wato kai dukka wato kai tabbas kai da tabbas wannan abin ya faru domin wanda ya baka labarin ba zai maka kariya ba to shi kenan ka san ya kini kenan ka san abin da yake labari na ya kini kenan to shi kenan in kuma wannan abin da aka gaya maka sai kuma aka nuna maka shi ka ganshi to ka sami ainihin da yake kenan to kuma idan wannan abin da aka ce maka gashi yana yin kaza sai yayi kaza din a gaban ka ko kuma aka baka ma zama kai ka sarrafa shi ya to zuwa ga wannan abin da aka ce yana yi kai kaga yayi din to ka samu hakuri yake kamar misalin da malaman suka yi shine kamar misalin mutumin da ya je makka ko ya je madina ya dawo sai ya ga maka yace ai su suna da wani abu mai kama da yalo ana ce masa tufaha to kuma ka yadda wato da wannan labari ne baka to daga nan ka sami irin da yake to wata ran kuma da ije sai ya tumo maka da ya tufaha din sai ce ka bi wannan aure ga maka tufaha kaga ni ka karba ka juya ka juya ka juya ka karba a bansa ni ga ka sami yanzu ainihin da ke daga ce na ganta har ma na taba ta na taba ganin ta kaga wato ilimin ka ne da karuwa da labari aka baka yanzu ko har ma ka gani to kuma sai wata ran yace maka to kaga yanka yi kaga ci ma ka ji a gani sai ka ci ka ji kayan ka yi da kaza ba haku da ce ba to yanzu ne ya zo ce maka babu su ba ka ce ka ga ya ba kai ba shi ne ilimin da ake nema ka samu haku da kini ga Allah subhanahu wataala ta inda kana da ka san Allah da dalilai karfafa ta inda inda wanda ma idan da kai Allah din da zai zai ce maka babu Allah ko sauraron sa ba za ka yi ba ko sauraron ba za ka yi ba shi ne Allah ya bashi dan ya ga samuwa to abin da ake kira da wato ainihin haƙu da ke ranar zai ga ainihin da ke ke da tun da nuna masu ra'ayi to shi ne Allah ce ka duba dan mutum ya ka ayatu lillahi mutum ya ka alama bisa tashin alkiyama mutum ya ka alama ga mutane bisa cewa Allah ne iko ne a bisa tashin alkiyama wanzur kai duba kuma kila da izami zuwa ga kasusuwa ne himarika na jakin naka kai fa ne shura'a ga ya za mu tsaye ta ta ya za mu raya ta shi ne shura'a da ne kenan ne an sharwar sharke ruga tani a ruwa rufa ruwa gaitayi da za mu motsa ta muna rufuha za mu ɗaukaka ta sun marsuha sannan kuma mutuba ta da ita lahaban lama fa zara ilaiha sai annabi ibrahim sai in duba kuwa ilaiha zuwa gare ta kuma ta rakkaba sai ga kai ga kashin zuzin hawaya sai ga wannan kashi ya zo ya haɗe da gwiwa wanda ya shige nan wanda ya shige nan wanda ya shige nan wanda har ma an ce akwai kasusuwan da sun jijjige ma har ma sun haɗe da ƙasa an ɗebe su ma an je an yi gini da su sai ga ginin kawai yana kira shi yana kira shi kawai sai ga kawai da kashi kankan ya barin ya bago sai ga kawai ya jone da shan gurin eh sai ga ya haɗe haka kasusuwan suka yi da haɗuwa suka yi da haɗuwa suka yi da haɗuwa sai ga duk kasusuwan kashin nasu sun haɗu sai ga skeleto na jakin nasa kawai wato ainihin su wato ina tsaye kuma lalai sun mara kasuwa halama sannan mu mutu ka ga yadda muke tufatar da ita nama wanda zara iya ha ya duba in ya ganta ta haɗu ko kusurwa lahaman an tufatar da an fitar da ita nama wanda tana fi har ruhu an kuma busare a cikinta wani hika ya jaki na fi shashika eh daga gaji kuma cikin rai har ya tashi ma ya shashika to fallan ma ta bayyana lahu yayin da ya bayyana ga annabi uzairu zalika yayin da wancan ta bayyana gare shi bil mushahadati ta hanyar gani kuru ala sai yace alam a na sani na san ilmin mushahadati ilimi na wato mushahada na cewa ya gani ya tabbatar annan laha cewa ubangiji kadirun Allah ne iko ne ala kulli shay'in afsa dukkan komai wa idza qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فهز أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
شو هاي لا يوجد Allah yana nuna Allah wali da zina amin. An gaya mana kisar annabi Ibrahim da annabi Zairu domin Allah zama na Allah wali da zina amin. To kuma Allah zai ƙara gaya mana kisar Khalilullahi Ibrahim. Dan Allah ya ƙara nuna mana dai Allah wali da zina amin. Allah yake cewa wazkur ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya Rasulullahi ka ambaci iz qala Ibrahim yayin da annabi Ibrahim yake faɗa yake rabbi ya ubangiji na alini Allah ka nuna min kai ka tuniyar mauta yadda kake raya matattu yadda kake raya wato tuniyar mauta yadda kake raya wanda yake matattu ya kake rayawa Allah ka nuna min duk da haka an ce annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yayi wannan addu'a ne sallah zuwa rubu annabi Ibrahim yayi wannan addu'a ne saboda ya roki Allah ko kuma abin da ya faru tsakanin sa da Maruzu da Maruzu ya je ya to ya gaya wa annabi Ibrahim ya ce shi ma yana kashewa yana rayawa a lokacin da ya ce da shi rabiyar labi biwai biyu lokacin da ibrahim ya ce da shi ubangiji na yana kashewa yana rayawa ku sai ce a an ubi wa umiti ainihi ma din ina kashewa ina rayawa to shi kenan to tun da ya ce ina kashiya ina rayawa to a nan an ce da maruzu ya tambayi annabi ibrahim ya ce da shi ka taɓa gani ne to sai annabi ibrahim ya yi amfani da ilimin ilimin da yake da shi wato ilimin da ƙini ko bai taɓa gani ba amma ai ina da ƙinin allah ina rayawa ina za ka ce shi na taɓa gani ni tuna ya ya ya ba ya shika allah ina yi shi na taɓa gani to shi kenan bayan wancan ɗabi'a ta ƙare to sai annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam sai kuma zuciyar ta nutsu yake bege zuwa ga kuma Allah ya nuna masa yadda yake rayu da can tunda an tambaye shi kalmar ya ce da gani to yana neman kuma ya gani din to shi an ce wannan shine sababin da annabi Ibrahim ya roki Allah ya ce rabbi arini kayfa tudil mota Allah ka nuna min yadda kake raya ainihin wato matacce kila kuma an ce sababin tambayar annabi Ibrahim ya shige gaba ta wato kogin tabariya ne sai ya samu wani mushin mutum kila kuma an ce ya samu mushin jaki ne kila kuma an ce mushin kifi ya samu to lokacin da ya ga zakoki da tsuntsaye da kifaye suna ta cin wannan gawa suna ta ci to sai wato ransa ce da ke zuwa ga iga yadda Allah zai tattara yanzu jikin wato wannan gawa ina wannan mutum ya mutu da tsuntsu ya ci kura ta ci kare ya ci an fitar kashi kowa ya ce rabansa to ya wannan kuma sai Allah zai kashi wannan sai ina ne musulman sai da ke zuwa ga igayen da Allah ya fitar wannan to shi kenan sai yake cewa Allah na san kai ne iko ne a bisa tara kasusuwa da nama na wannan bawa naka sai dai ina son in ga yayan ta yaya zaka wannan to wannan an ce shine sababin da wato Ali Ibrahim ya ce rabbi arini kai bil mota ya ubangiji ka nuna min yadda kake rayu ta ce to ƙara ta'ala da sai Allah ta'ala ya ce wa Annabi Ibrahim a awadin ni shin yanzu matsayin da na baka na kalilin lahi bai shaka ba ba wai magana ce cewa baka imani ba ya kalilin lahi Allah ne ce baka imani ba eh wai wani duk irin matsayin da na baka bai shaka ba domin ai wannan wani matsayi ne yake da nema eh wani matsayi ne yake da nema akan matsayin da ubangiji ya bashi na kullu din eh sai aka ce wannan matsayin da na baka ainihin wato bai shaka ba sai ka ce ai abin ma da Annabi Ibrahim yake nema so ike ce rabbi a ƙadirni ala ijadin muta Allah ni ma ba ni ka sa kudurar ma a hannun in rayuwa cikin ba ma wai kai kuma lai kana rayawa eh amma ba ni kai ka so ka raya ba ni ma a bayan dana eh ni in raya mata ce ni ma tashi mata ce to ni kai mun haka ina to ni Allah ja Ibrahim kasancewar ka khalilul lahi badadin Allah duk abin da muka baka har ya zo wani mukamin da shaka ba sai mun baka matsayin ma kai din ma tashi mata ce kada fara yace eh ya ubangiji ai nayi wato matsayin nan nayi da shi amma ina san Allah kai mun wajen to sai yace walakin da dimin da kalbi sai dai ina san zuciya ta ta ƙara samun tumanina da irin mukamin da ka bani ka san cewa ashe na ita a gurinka eh shawaba shi yake nema yayi ko yake shi da so yayi to dai wannan zuciyar ta wata ƙara samun cewa ka rike ni kalili wata halallahu ibrahim khalila to ina san wannan shawaba dama share yake na ayi kenan Allah ya kada sai Allah ya to shikenan to na yadda wasu arba'atin min al-qayl Allah ya ce ka ruko tsuntsaye ka riki tsuntsaye guda hudu eh fa sai hunne ilaika waɗannan wato tsuntsaye guda hudu in ka zo ka karkasa su ka daddaka su ka cuɗanya naman su da gashin su duk baki da ka cirke su a cikin sinimi shi da fasu hunne ilaika kenan in ka cakuɗe su to su maja'al sannan ka sanya bizu'al ka sanya wato wani ɗan yanki min hunna na wannan naman da ka cirke din nan ala kulli jibalin bisa dukkanin wato wani dutse min jibali arzika daga duwatsun kafarka kamar yanzu a nan a ce ka dan dunkule wasu ka kai goron dutse ka dunkule wasu ka kai ainihin gara ka dunkule wasu ka je ka sarkashi ko shi ma a je a kai duk da duwatsun da ka sani ka je ka rarraba su ma ko ina nahiya ba wai a'a dutse can dutse can ba ka je ka raba su in ka kirke ka shuka to ka dunkule wannan kamar kare da kamar fura ce ka je ka tsora a can wannan ka tsora a nan wannan ka tsora a nan to haka za ka yi to idan kai wannan su mandu hunna sai naka kiraye su idan ka zuwa gare ka in kai wannan inji Allah ya ce a ci naka sa'ayar za su zo maka suna masu gaggawa to shi ne abinda ainihin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya yi to shi kenan to Allah ya bashi wannan me me me me me me faɗa na na ba ba to shi kenan to shi ne annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam a nan aka ce to sai dai samu ɗawunsu wato ya ɗauki ɗawunsu da sai kuma an yi kiya da kuma hankaka da an yi zakara waɗannan su ne wato wato tsuntsayen da Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wato ya tara su to ya tara su yanka su ya cire kawunan kowanne sannan sai ya haɗa naman kuma ya kirɓe su ya kirɓe su ya cuccuɗa su kamar inda Allah subhanahu wataala ya umarce shi ya haɗa da gashi da naman da ƙashin duk ya kirɓa su ya cakuɗa su to yake nan idan ya sanya wannan a wannan dutse ya sanya wannan a wannan dutse ya sanya wannan a wannan dutse ya rarraba su shi ke nan sai ya koma ya koma sai ya kira su eh cewa su amsa da izinin Allah in ya kira kare ya wato in ya kira zakara sai ga kawai gashi na ina murmusuwa ina murmusuwa sai ga naman ina farmusuwa ina gurgulowa sai iya gashin zakara wato iya naman zakara kawai sai izini sai sai ga kuma kashi ina shi ma murmusuwa ina murmusuwa sai ga iya kashin zakara ne kadai ya zube sai ga kashin nan ya harade ya harade ya harade sai ga cikin rashin zakara ya tashi sai ga kawai wannan naman shi kuma ya hau kai sai ga kuma wato wannan gashi shi ma ya marmaso ya marmaso sai ga kawai shi kenan da wato ainihin ya haɗe kawai shi kenan yana tsaye da kan sai ga to ya to kawai sai dumbur kansa sai ishara kawai sai gaba haka ma miki ya ci ma sai zo ke wannan haka ɗawisin shi ma sai zo ya wannan eh duk waɗannan dabbobi ɗin da ɗawisin da miki ya da hankakan duk haka ya musu shi kenan yana gani to alam Allah shi ka sani Allah azizun cewa Allah magwayi ne ala kulli shay'in bisa dukkan komai la yuzil bi shay'in ba wani gaje da Allah hakimin kuma Allah gwani ne fi sunhi a cikin aikinsa to shine wafa albihinna sai Annabi Ibrahim ya aikata haka ya aikata ma zikira abinda aka ambata din nan wa amsaka hukunsa kunna amma sai yake kawo su inda ko aujansa wanda ahunna sai yake kiran su bisa dayan su ajza sai ga zuzu an kowanne ina timanya ina timarmasowa ila ba zuwa ga shashinta hatta ta kamala hatta cika kuma kabalar sai kuma ta gama sai ta gabato ila ru'usi ha zuwa kawunan ta ina zuwa kuma duk cikin data shikenan an kasa sai isa ba dan wa dawuji ma sai kama gaban sa eh ai ta ma mikiya sai ta kama dan zakara shi ma sai kama gaban sa to haka haka Allah ya nuna wa Annabi Ibrahim wannan eh dan kisan cewa Allah ya tuko ne shi duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rufa to وزيرا من الدول مثل الله يتقبل به لي الله يوم بدا الله كائن منع لا يقبل اليه ان شاء الله لا اله الا انت امين to amma akwai hikima da aida aka ambata ko din me yasa ya zaɓo ɗannan a tsuntsayen ba haza rubuta ko ba haza ta musu ila To galiba to hikima dai a cikin zaɓin wato waɗannan tsuntsaye da annabi Ibrahim ya yi, wato waɗannan tsuntsaye guda hudu shabbaha haɓin insani ya kamanta ta ne da mutum don suna da kama da mutum. Wani la'a domin akwai takama a cikin ɗawunsu da jiki da kai ta ɗan adam shi ba akwai shi da kai, akwai takama. Mutum da haka duk da yake ɗan adam yake da takama yake da jiki da kai. to haka dawo su shi ma yake da takama yake da ji da kai kaga anan akwai ashe wata halayya dan adam a cikin dawo su shi da Annabi Ibrahim ya zafi dawo su nan shawatu akwai kuma wato sha'awa a cikin nikiya shawatu akali sha'awa ta ci wa shuri da kuma sha ita kuma akwai san ci akwai san sha to kuma yadda dan adam shi ma mai san ci ne mai san sha ne a shi kaga shi ma akwai ta halayya ta dan adam a cikin cikin nikiya din Ibrahim ne ya so fadayi kuma ya tabbata a cikin hankaka shi mai alfadayi kamar yadda dan adam shi ma mai fadayi ne. Shawarar ne kayi sha'awar jima'i kuma ta tabbata a cikin kare a cikin wato shi zakara. Eh kamar yadda zakara yake da sha'awar jima'i to haka shi ma dan adam yake da sha'awar jima'i. Zaka duk waɗannan dabbobi sha'awa wato suna da kamanceceniya da dan adam ta fuskar wato wata halayya da suke da ita wata irin halayya ce ta dan adam. Wanda wannan dukkaninsu yana cikin wato mutum kenan Alhamdulillah, selamat jadi Allah kamu dada. Malah ya, mana lagi ada dia?
Alhamdulillah, Allah Taala. Tapi juga dengan saya habis Allah kembali. Saya akan lagi berada insyaAllah. Alhamdulillah.
tambaya ta so
na fara kasuwanci da kuɗi nan amma har sun kai shekara ko kuma sun kai naira miliyan ɗaya to malam za a fitar da zata kuma na zan fitar ko kuma sauran saboda maganar farashin dala sai sun kai naira miliyan shida ko miliyan takwas a yanzu don Allah wannan suna cikin a yi wannan abin saboda saboda cikin rudani daga almajirin wannan suna gode
To, a ita zaka kamar yadda manzala sama yake faɗa, inna lil mali haqqa inna lil inna fil mali haqqan suwa zakati. Inna fil mali haqqan suwa zakati. To inna fil mali haqqan suwa zakati. Cewa akwai haƙƙi a cikin dukiya banda ma zakka. Akwai kuma hadisin laysa fil mali haqqan suwa zakati. Wato babu wani haƙƙi a cikin dukiya ainihin sai zakka. Waɗannan hadisai da ake kira mutlaqul hadis. wato hadisai ne wanda a zahirin su za a ga sun karo da juna amma kuma tun da jam'i zai yi tsakanin su to shi ake cewa shi mun kalifin hadisi dan haka bai na amfana da jam'u bai na ma da abin da kuma to tun da zai yi wa ai jam'i sai malamin ka ce fadin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa laysa fil mali haqqun suwa zakati cewa babu wani haƙƙi na wajibi a cikin dukiya in dai ba zakka ba haƙƙi ne na wajibi babu shi a cikin dukiya idan ba zakka ba wancan kuma cewa inda filmali hakan suwar zakati shi kuma yana nuna cewa akwai haƙƙi amma ba da wajibi ba haƙƙi na tadru'a haƙƙi na kyautatawa to akwai shi a cikin dukiya bayan ma zakar ba to saboda haka ita zakka ka'idar ta shari'a ta faɗi yadda take ki zama cewa ka mallaki dukiya dukiya ne zama mallaka ce mulkan kamilan ne mulkin ka ne cikakke babu wani shaya ko wani a ciki babu kuma wato ainihin wato wani ko gado ko dai wani abu zama dai wannan baki ɗayanta wato tsabar zuciya ka ce ga baki ɗaya sannan kuma ki zama cewa bayan mulkin kamilan ki zama an sami haular kamil ki zama wato haular kamil zama shekara cikakkiya sai shekarar ta kewayo daga sanda ka fara kasuwanci zuwa yau a ce an samu shekara guda kuma shekarar nan shekara kamariya ce ake yi ba shekara shamsiya ba ba wai shekara ta Januwari Februari ba. Ba za ka ce ai ni yanzu a March na fara samun kuɗi yanzu kuma a March zan yi zakka ba a'a. Sai ka ce a Ramadan yawa eh Ramadan na fara kasuwanci. Sai da kan Allah ya ce Ramadan shikenan shekara ta shi kenan. Ba wai a March na fara ba ka ce in March ta zo ai ba dole ne Ramadan ya zo a yawan March ba. An gane ko? Dan shi shekara shafiya tana karuwa. Yawa sai da ka tana karuwa tana karuwa idan ka yi shekara 30 ko eh a duk shekara 30 ana samun ƙari na shekara uku kenan to ka gani to kaga in kana yin in kana yin zakka da shekara riya kaga a shekara 30 kai ga sun kana yi za ka samu shekara uku da uku zakka a cikin zakka hmm sai ga akwai shekarun kenan da ba zakka a ciki ba yasa ba a yi sai da shekara kamariya ake yi to sai haka idan ta cika to sannan kuma idan mun misali to sabon nan a ƙa'idar musulunci ana kamanta ana ana ana ana wato canja shi ne ko kuma ana lissafa shi da dinar da ainihin wato fidda to amma yanzu fidda ita azurfa ba kuɗi ce ba kayan ado ne amma shi ko dinari har yanzu kuɗi ne domin idan za a ajiye kuɗi na ƙasa da ƙasa a bankin duniya ayyukan ayyukan wannan ba da abin da ake ajiye ba ba ba wai kuɗi ake ajiye ba naira ake ajiyewa ba ita ma zarar ba ita ake ajiyewa ba dinar kuɗi ake ajiyewa zuwa kaga ashe dinar hanyar kuɗi ne kuma shi an san kima ta ka to shari'a ta ba da haddin abin da sai ya kai wannan sannan za a zaka sai aka ce sai ya kai dinari ishirin to dinari ishirin ɗin nan to tun da har yanzu akwai dinar ɗin to in an ce dinar shari'a ta faɗa to waɗannan ma plus kuɗaɗen naira yan dala da sauransu duk akwai da ta cikin su amma sai a canja su a yi musu kima da waɗancan da dinar ɗin nan guda ashirin to yanzu sai a ga cewa duk dinari ɗaya ya yi daidai da naira nawa kenan tun da mu naira muke amfani da a gani to abin da aka lissafa zuwa ashirin dinari ɗaya shine kaza to har zuwa dinari ashirin abin da aka samu shine abin da yake misali na zakati ta haka ake fitar da misalin zakati duk da haka to in abin da shari'a take sai ya kai haƙƙin sannan za a yi zakati duk da haka ashe in bai kai ba to babu wani haƙƙi na wajibi a cikin dukiyarka in wato ainihin wato da za ka fitar sai dai kuma in nufi mali hakan so zakati akwai haƙƙi na kyautatawa bai hana ka fitar da wani abu ka yi alkhairi ba musamman ma irin ramadan irin ya zo ana buƙatar taimako ana buƙatar kyauta ana buƙatar alkhairi to shi kenan ko da kuma wasu abubuwa ne ka bayar dan Allah ba ma a matsayin zakka ba a matsayin kyautatawa a matsayin jima kafi kayi aiki da hadisin inda wato filmali hakan suwar zakati kenan wanda kuma zakka ba za ka yi ba sai ya kai nisabin abin da yake shi ne abin da aka nuna ko aka kima da cewa shi ne nisabin zakka in ya kai wannan to kuma za ka fi da haƙƙi na wajibi haƙƙi dole ka fitar da shi ka bayar da su ka asalatu samaniya ga waɗannan dangogi guda takwas da Allah ya ce a bawa wannan shi ne matsayin wanda zai da ka abin amma in ya nuna zai ne a yanzu ya kai nisabin ba za a yi ba amma kuma hana ka kai da wani alkhairi ko ta a ciki ba Allah ya gani. Ya? Ya? Ya mun ga Allah ya mulada. Amin. Allah ya gani. Amin. Amin.
Fatiha